muna ashirin ko da ce muna sha biyu ne ga watan biyar hijiriya ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara arba'in. da bakwai wanda ya dace da biyu ne ga wata uku ne ga watan sha ɗaya meladiya dubu biyu da ashirin da biyar kuma wannan shi ne darasi na na biyu ne ina jiko ko na uku eh darasi na uku a cikin wani littafi mai albarka kitabun tauhid na al'allama shek muhammad bin abdul wahab allah ya ji ɗan shi da rahama da sauran malamai da suka riga mu gidan gaskiya mu kuma ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani a satin da wuce mu kwana shahi na bakwai kuma shahi na bakwai matsala ta goma sha ɗaya don mun shiga cikin masa'il ne mun kawo matsala ta matsala goma kenan daidai lokaci ya muka bayan za mu tashi matsala ta goma sha ɗaya shahi na bakwai ina fata an gaure ya ce alhadiya ashara matsala ta goma sha ɗaya ayatu suratul nisa'i aya nan da take cikin suratul nisa'i allati tusamma ayatul huquqil ashara wanda ake ce mata aya take dauke da haƙoƙi guda goma bada Allah ta'ala bi qawlihi Allah ya fara wannan ayat da cewarsa wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a ku bauta ma Allah kar ku hada shi da kowa kaga haƙin Allah shike gaban na kowa shi yasa Allah ya gabatar da haƙinsa gabanin waɗancan haƙoƙi guda tara su biyu baya muna gane ake ko a saniya ashara matsala ta goma sha biyu a tambihu ala wasiyyati rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadakarwa akan wasiyyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi inda mautihi lokacin da shi mu'adh bin jabal da aka yi ma wasiyya ai kusantan ya ce manzon Allah afala ubashirun nas shin ba zan yi mutane bashara ba sai manzon Allah ce la la ta bashirhu fai takiru karkai musu bishara sai su yi zamani aka haka su aiki to amma ma'azu bin jabal wannan magana daga baya ya bayyana muna gane shi ne aka ce nan ga at-tanbihu ala wasiyati rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda mauti kenan malamai su ce nan yana nuna mana akwai wani ilimin da ana ya keɓance wani da shi kaga shi an keɓance shi wannan abu sauran sahabbai san da haka ba shi yasa yace hada ma sauran mutane manzo Allah cikin kawai kan mutane su dogara ga wannan magana su yi aiki amma daga baya dan gudu shi ko kai koyi ilimi ya bayyana kusan mutuwa shi amma karshe karshe rayuwar shi shi yasa aka inda bauchi ne الثالثة عشرة مسألة تقوم شاء أكو معرفة حق الله علينا سنة حق الله أكمل ai mun karanto cikin karatun ko cewa haƙin Allah akan mu shine mu bauta mai kanmu hada shi da mutane shi ko haƙin da wajabta ma kai ne ya dora ma kanshi ba mun ka azame ba shi ko ba zai azabtar da wanda duk bai mai shirka ba a wurin mutu shi akti ai ba a ce ba a da mautuhi ba ba a ce ba a da mautuhi sai a ce inda mautuhi kenan kusa kusan karshen mutuwar da tun bai mutu ba ne amma ana saura kaɗan shi mutu Na'am, yace Rabi'atu ashara matsala ta goma sha hudu ma'rifatu haqqillahi ibadi alaihi. Mun san haƙƙin wato bayi akan Allah wanda Allah dora maka shi. Shine idza addu haqqahu idan su bayi suka bada haƙƙin da Allah dora musu musulmi shirka mushi ko ba zai musu azaba ba. Mun ji wannan a cikin karatu ko? Al-khamisa ashara mas'ala ta goma sha biyar. Anna hadhihi al-mas'ala la ya'rifuha akthar sahaba. wannan matsala da manzo Allah sai ya faɗa wa Abu bin Jabal da yawan masu abin sun karɓa shi na ai manzo Allah ke bance sanar da shi shi yasa ya ce to in zo in ga masu sauran mutane manzo Allah cika kare kenan da yawa da ta sa abin ma san asadi sa'ashara matsala ta goma sha shida jawazu kitmanil ilmi lil maslaha halattin ka boye ilmi dan wata maslaha akwai maslaha da za ta ka boye ilmi an gane kina ko shi yasa aka ce ku sanar da mutane da abin da sun ka sani dan kakka zo ka sanar da mutane abin da ya fi ƙarfin hankalin su sai su zagi Allah zagi manzon shi kana ana bin ilimi na mataki mataki mataki ko ne mutum da akwai ilimi da ya kamata ba shi sai sa ai ko karatu ka ga mataki mataki na sai ka ga mataki kaza ka wuce ka zo kaza ba a ta gaba da a dauko da kullu a har koya ba ai bai yawa eh al-khamis ila muke asabi ashara mas'ala ta 17 istihbabu bisharatul muslimi bima yasru mustahabbancin yi ma musulmi bishara da abin da yake faranta mai domin ka ga mu'azu ya ce afala ubashirun na shi ya masu Allah ba zan zo yi ma mutane bishara ba kaga shi ana son kai ma mutum bishara da abin da ke faranta mai shi yasa ai an kai maka bushara kai mara abin da yake farta maka rai aka sun kai sujudu shukr sujada ta godiya an zo ai maka bushara abin da yake fada faranta mara sai ka fada kai sujada ga Allah subhanahu wa ta'ala mun gane kenan shi aka masa sujudu shukr manzo Allah sau da an kawo mai bushara da wani abin da yake farta mai rai sai ya fada shi sujada ga Allah subhanahu wa ta'ala الثامنة عشرة مسألة تقوم تقص الخوف من اتكال على سعة رحمة الله tsoratarwa daga mutum ya dogara ga cewa tun da Allah yana da yalwar rahama ai ba sana aiki ba shi yasa ai manzo Allah ya ce mu azab da shaballatu bashiruhum fayattakilu kar ka hada musu su yi zaman su ce tun da Allah gafurur rahim ne mai rahama ba ma san mai aiki ba a kar ka dogara ga cewa ai Allah mai rahama ne tun da yana da rahama mai yalwa ka ce kai ba za ka yi aiki ba tun da Allah ya ce wa rahamati wasi'at ghadabi Allah ce rahamata ta yalwace kushina kamin Allah ya kushi da kai so goma ya maka rama har so ɗari eh kamin shi kushi da kai so ɗai ya ma rama har so ɗari to amma kakka dogara ga wannan kace ba sai kayan aiki ba a tasa ashara matsala ta goma sha tara qaulul mas'uli amma la ya'lamu Allahu a'lamu eh Allahu wa rasuluhu a'lamu wato qaulul mas'uli fadan wanda an kai ma tambaya amma la ya alamu gaba abinda bai sani ba sai ya ce Allahu wa rasulu alam ya kai ma tambaya abinda ba sani ba sai ka ce Allahu wa rasulu alam Allah da manzon su suka yi sani amma da malamai suka ce shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ba shi ana mai wahayi kenan duk abinda shi bai sani ba to bai wani cikin wata al'umma shi a samun da san shi saboda ana mai wahayi amma annabi Musa shi ya samu matsala game da haka da shi domin a zamanin shi ana mai wahayi da aka mai tambaya sai nuna tun da shi aka ma wahayi na a taura babu wanda sai wannan matsala sai shi sai Allah ya mai darasi ya ce to ka zo akwai wanda hika ilimi shi ne khadar yadda ya wurin shi ɗauki ilimin abuwa guda uku hal a tabi uka ala an tu'allimani min ma ullimta rushida ya ce kana so in bika ka koya min abin da Allah sanar da kai in samu shirya ka gani ko ya bi shi abubuwa uku wanda suka daure mai abin bai san su ba eh a cikin nashi ilimi Allah bai sanar da su ina ina fata mun gane al 20 ko mas'ala ta 20 jawazu takhsis ba'd an-nas bil ilmi duna ba'd halatin ka kebance wasu mutane da ilimi banda wasu ka samu wasu mutane ka sanar da su wani ilimin da ba sanar da wasu ba ya halatta ga manzo Allah ya kebe ma'azumin jabal ya sanar da shi ilimin da sauran sahabbai ba su sanar shi ba mun gane kenan ko alhadiyatu wal ishrun mas'ala ta goma sha ashirin da ɗaya tawadu'uhu sallallahu alaihi wa sallam li rukubil himari ma al irdafi alai tawadu'in manzon Allah kankan da kai na manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi li rukubil himar ta yadda ya hauja ki ko manzon Allah sa wanda ya fi kowa daraja a duniya da lahira gashi ya hauja ki za ga wani ko zai shiga wani jaki kaskanci na to ga wanda ya kowa daraja duniyar lahira ya hau jaki kai ba ma nan kaɗai ba ma'al irdafi alai tare da sanya mutum bayan shi ya goye shi me aka ce in ka goyi mutum baya da hausa akwai yaran da ya kamata wani ban da goyi bari mu samu wancan ba adade ko a me ku tabe da adalci ka koya mutum bayan mashi bancin shi aka cika waje abin da ke magana guda ka goyi mutu ɗaya a ba shi ba ne to kaga kwaru ya rata kwaru to wane mene ne an ƙara maka a wasa to na'am a saniya wale shi sannan kuma najeriya suna ce mai kuturi shi hausar najeriya an ka diba cikin tafsiri a shekar abubakar mahmudu gumi da ya yi da hausa to sai rubu ya ce da hausa abin da ake ma haka nan kuturi ka hau wani abu sai ka koya wani bayan shi ko jaki ko moto kuma na mene ne kuturi a ta ce shi ka ake ana ta kuturi ana ta kwargo yanzu ka samu yare bi ka samu abu cikin hausa ka kara kidan ka kara jari hausa a saniya wal ishiruna na ishirin da biyu ko jawabin irdafi ala dabba halaccin ka goya mutum bisa ga dabba kenan wannan ya zama halaccin ka goya mutum bisa moto ko bisa dabba ko ma wasu wani menene ka goya mutum tun daga manzon Allah ya yi ina fata mun gane a thalitha wal 20 mas'ala ta 23 idan mushani hadhihi al mas'ala wato girman wannan mas'ala tami tacewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace ma mu'adh bin jabal kashi hada ma mutane dan su su dogara ga rahama Allah su yi aiki to ai shi ya tsinci kai ne cikin waya kuma an ce duk wanda ya koyi ilimi man katama ilman aljamahu Allah bil jami min an-nar yawm al-qiyamah don da koyi ilimi don da koyi ilimi Allah zai mai linzami na wuta a jashi da ilimin ai mai linzami shi akai shi wuta jahannama da kaga ai ma'azu ya shiga cikin matsala ko shi an cika shodi kuma gashi an sanar da shi wanga ilimi amma a ƙarshe dai ƙarshen rayuwar shi ya wuri yanzu ya fita ya fito bai mutu da wannan abu shi da ya sanar da sahabbai shi ya samu muka sani yau inda ya goyi da duk ba mu sani ba bai bari hai mutu bai bayyana wannan ilimi yawwa to shi ne ilimin shi ne hadin masala arrabi'atu wal 20 mas'ala ta 24 fadilatu mu'adh bin jabal falalan mu'adh dan jabal sai da manzo Allah kibance shi da wata wasiya sannan bayan haka manzo Allah ya zanna bisa da jafi bayan manzo Allah ya taba shi manzo Allah dan taba shi ma falalat darajat babba a karamar daraja ba ka taba ma jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu kamar ka ga kamar yanzu a ce ka shigo mota tare da shugaban kasa ya kan gani misali wani karamin misali da wani sanda shi shugaban kasa ka ga ai ba shine shugaban ba shine mafi daraja duniyar lahira ba manzo Allah ko shine mafi daraja duniyar lahira idan wanda zan na tare da shi ya hau abin hawa tare da shi ya kai daraja da wanda ya shiga mota tare da shugaban kasa ko shiga jirgi tare da shugaban kasa misali ganin da ya nuna mana ma'azuri ya samu kwallala mai girma mu daukaciya ina fatan mun gane sauran minti na yau ya tana da wulaka tsakanin